الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الجم البيامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثبت جلالي وأدم الحق على لساني وأعوذ بك من الأذل وأعوذ أو أضل أو أضل وأعوذ بك من الابتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دين يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم نور بنورك بصري وبصيرتي وشرع بإلمي بصدري واستعملنا به وانفعنا به نبأ أميما في الحياة وبعد الممات بجاه سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وهو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah tabaraka wa ta'ala da falalansa da kyautarsa da karancinsa ya zagayo da mu a cikin baiwarsa halartar wannan lokaci mai albarka wannan lokaci mai girma wannan lokaci mai falala lokacin da bayi suke samun gafara da 'yanci da rahama da kuma abubuwan da ba shi da iyaka dai shine lokacin azumin watan ramadan watan azumi kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa allah ya wajarta shi a dukkan al'ummu gaba ɗaya tun daga zamanin annabi adamu har kan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata al'umma wanda allah tabaraka wa ta'ala bai wazarta mata azumi ba kamar yadda ya zo a cikin alƙur'ani kutub ya allazina amanu kutub alaikum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku da ku imani da Allah tabaraka wa ta'ala an rubuta muku azumi ma'ana an wajabta muku shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta shi akan al'ummu da ke gabanin ku hakika za ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya ita take nuna mana cewa dukkan al'ummu babu wanda ba a wajabta musu azumin watan Ramadan ba sai dai babu al'ummar da ta dace da watan ramadan da alheran da yake cikinta kamar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama domin wasu al'ummun da aka ba su sun canza yanayin azumin waɗansu sun ɗauki azumin daga farkon sha biyun rana zuwa sha biyun dare wasu azumin su kwana uku ne a jere wato baki ba sha wasu za su yi azumin kwana hamsin wasu kuma za su yi azumin kwana arba'in kowace al'umma dai da inda take da kuma suka ɗauke shi a ramadan kowa ta sanya shi a inda nan ta yake so amma babu wanda ya dace da al'azumi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake son sa kamar al'umma ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama da al'ummata shine tun daga hudowar fada hudowar alfijir magaskanci har ya zuwa faɗawan rana abin mamaki kowane irin bako idan mutum zai yi shi yana bukatar yawa bakon shiri na abinci da abin sha da abubuwa na more rayuwa da yawa saboda bakonsa ya zo ya same shi a cikin farin ciki da walwalan karɓansa sai dai wannan bako ramadan shi kuma wani bako ne wanda ana karɓansa da kamewa ga barin abinci kamewa ga barin abin sha kamewa daga barin saduwa da mata kai kamewa gaɓoɓi da kame zuciya ga barin tunanin wani Allah tabaraka wa ta'ala malamai sun raba azumi kusan kashi uku suka ce azumi akwai na amawa na kowa da kowa akwai kuma azumi na masu tsoron Allah keɓantattu akwai kuma na keɓantattun keɓantattu azumin kowa da kowa shi ne lokacin azumin idan ya zo shi ne mutum ya yi sahur lokacin sahur kafin alfijir ya hudo har ya zuwa rana ta fada amma wannan azumin nasa ba zai hana shi zancen wani ba ba zai hana shi annalimanci ba ba na azumi ne da yunwa da ishirwar shi ne aikinsa to wannan azumi a matakin farko shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'u wal abshu da yawa mai azumi ba shi da wani rabo a cikin azuminsa sai dai ci da sha amma dai a shar'ance ya yi azumi haka nan azumi na mataki na biyu shine azumin bayan allah da suke ji a jikinsu suke shi'urin cewa azumi ibada ne ba kame baki ga barin cin abinci da shan ruwa da saduwa da iyali kadai ne azumi ba har ma da kame gaɓoɓi ga barin duk abin da allah baya so kiyaye kunne kiyaye ido kiyaye baki kiyaye hannu kiyaye ƙafa har da kiyaye tunani ga barin mummunan zato ko mummunan tunani abinda zai zama zai raba mutum da Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine azumi na kasawa shine azumin azumin masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala hakikalin takawa akwai kuma azumi na keɓantattu keɓantattu su ko sun tafi cewa ai ma mai azumi ya tuno kansa ko wani Allah shine rashin ɗarsar da tunanin wani Allah a zuciya shine azumi gabarin halitta gaba ɗaya babu abin da mai azumin yake ji sai Allah ba abin da yake gani sai Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda kuma su ne Allah umarce su da kamewa baki da yake cewa su mu liru'yatihi wa abdiru liru'yatihi ku kame bakinku saboda ganin wato ganin tauraro ko wata na halarar Allah tabaraka wa ta'ala kada ku bude asraru na ubangiji sannan kuma ku ka ku bude baki wa abdiru liru'yati ku kuma yi bude baki da godiya ga Allah da ambatan Allah saboda ganin wato azumin wato wato idin halara shine shuhudu zati wayannan su ne matakan azumi guda biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani albishir a cikin hadisin imam al-bayhaqi wanda abdullahi ibn abbas ya rawaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana awwalu laylatin min ramadan futihat abwabul jinan فلا يغلق منها باب الشهر كله وأغلقت أبواب النيران فلا يغلق منها باب الش... فلا يفتح منها باب الشهر الشهر كله وظلت قطاة الشياطين ولله تبارك وتعالى في كل ليلة نداء هل من سائل فيؤدى سؤله هل من داء فيستجاب له هل من مستكبر مستكبر فيغفر له إلى أن توارى بالهجاب ولله تبارك وتعالى أتقاء في عند كل فدر فدر في كل ليلة وقال الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا فرقا وتر رمضان يازو farkon wata misali yau rana ta faɗi sannan an sanar da cewa an ga wata an yarda al'umma ta yarda jagororin al'umma su yarda a azumi gobe to a wannan daren za a buɗe duk ƙofofin aljanna gaba ɗaya ba za a kulle ƙofa ko ɗaya ba malamai suka ce ma'anan buɗe ƙofofin aljanna shine allah tabaraka wa ta'ala zai bude ƙofofin zukatan mutane da ayyuka na alheri duk wani abu wanda zai shigar da kai aljanna sai Allah ya bude maka wannan ƙofa Allah zai bude maka ƙofar kyauta ya bude maka ƙofar sadaka kana kana son yin ta da marmarin yin ta zai bude maka ƙofar yafe wa dan uwanka zai bude maka ƙofar haƙuri zai bude maka kai duk ƙofar ibada karatun alƙur'ani ƙofar tasbihi ƙofar salatin annabi ƙofar jin ne tafiya wajen ilimi ƙofar nafil fili ƙofofi ne ba su da iyaka za a buɗe duk ƙofofin aljanna ba za a buɗe ko ba za a rufe ko ƙofa ɗaya ba har ya zuwa ƙarshen dare ko ƙarshen watan ramadan sannan kuma bayan an buɗe wannan ƙofofin shi ne buɗe ƙofofin kuma bayan suna ci gaba da ayyukan alheri kowane aiki kai na alheri komin ƙanƙantarsa Allah zai karɓe shi kuma Allah ya baka aljanna da wannan aiki da kai na alheri haka nan idan watan ramadan ya kama daren farko za a kulle duk ƙofofin wutar jahannama amma ba za a buɗe kowace ƙofa guda ɗaya ba ma'ana can a wajen Allah tabaraka wa ta'ala za a kulle ƙofofin jahannama ma'ana watan ba na ɗan wuta ba ne nan kuma a duniya kowane mutum daga cikin masu azumi za a kulle masa ƙofofin wutar jahannama ma'ana duk wani aiki wanda zai jawo masa fushin Allah na aikin gaɓoɓinsa ko aikin zuciyarsa Allah tabaraka wa ta'ala zai kulle wannan ƙofa ya ji baya iyawa baya sha'awar yin baya sha'awar yin aiki baya sha'awar yin mummunan aiki sannan azumi yana da wannan kuwa har mamulan mu shashar Allah ƙara masa yarda yana buga misali da kama azumi cewa babu wani abin da zai hana ɗan adam tuba komin laifinsa ya ce a shi abu kaza ya yi masa yawa ba zai iya barin shan taba ba ba zai iya barin zagin mutane ba ba zai iya barin zina ba ba zai iya barin neman abubuwan munana dai da yake aikatawa ba ba zai iya barin kowanne abu ba saboda ya riga ya saba ya ce wannan ba zai iya zama hujja ba ce akwai ma'auni guda ɗaya shi ne babu abin da ɗan adam ya saba da shi a cikin kwanciyar hankalinsa ubangiji ya bar shi da damarsa wajen abinci ci da sha da saduwarsa da iyali yace amma ba tare da wani shan wuya ko wata kamara ko wata fargaba ko wani razani ba da zarar an ce watan azumi ya kama kowa sai a ɗauke masa wutar wannan abin ya ji baya sha'awar ci da rana baya sha'awar sha da rana baya sha'awar saduwa da iyali tabar da yake sha ya bari neman matan ma ya bari ai kowane mummuna aiki da yake yi gaba daya zai ji can ya bari to ashe babu tun da za ka iya barin wannan abin lokaci daya ba tare da wahala ba to ka ce ka gagara tuba ba za ka iya barin kaza ba ba ka taso ba yace bayan wannan saboda san rayuwar duniya ba rayuwar lahira ba da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala lakhiratu khayrun laka min al-ula ko wala lakhiratu khayrun wa abqa amma san rayuwar duniya kawai sai ya sa ka kabar abin da ka saba da shi misali da mutum zai zama saba ta yi masa yawa ba iyaka kowane lokaci ya yi ya yi in addu'a ne ya yi a ganinsa ba a karɓa ba in maganganu ne ya yi sai wani lokaci sai je wajen likita likita ya duba shi ya duba ko ya faɗa masa gaskiya ko ya faɗa masa ƙarya sai likita ya gaya masa da za ka bar taba za ka iya samun shekara talatin a gaba duniya amma da za ka iya ci gaba da shan tabar nan ba za ka wuce sa shida ba saboda rayuwa a wannan ƙararren gida ba zai ƙara shan taba ba haka nan da likita zai same shi ya ce masa ya daina shan gishiri ko ya daina shan siga ko ya daina shan maiƙo zai bari ko ba zai bari ba duka bar wannan ma likita zai iya ce masa karka ƙara cin nama ya zo ya haɗa ka da mu talakawa ce mai ta cin zogale da kai kuma sai ya yarda saboda me saboda wannan yar gajeriyar rayuwar ya samu ya ɗora ta saboda ka tuba a wajen ɗan adam matuƙar an samu abin da maulana shekshar yake faɗa kuwatal azumi wato wato ƙarfin wato azuma a kan yankewan na bari ɗin zai iya zai yiwa ba wanda zai iya cewa ba zai iya tuba ba saboda ka muna fatan wata ramadana da Allah ya kawo mu na wannan shekara ya zama wani dalilin tuba gaba ɗaya kamar yadda yanzu muka tuba muka koma wa Allah za mu ci gaba da ibadu da kamewa Allah ya sa bayan azumin mu ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana wannan albarka ta azumin ta mu har abada har a iya rayuwar mu sannan wata Ramadan shine ma'aunin shekara wato inda ka tsaya ka kimanta azuminka haka za ka shekara idan ka dage da ibada da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah a watan Ramadan to in Allah ya yarda za ka shekara lafiya Allah zai kiyaye maka shekarun gaba ɗaya sannan a babban alama in ji bayan Allah suka ce idan watan Ramadan ya wuce idan kana so ka auna yaya azuminka da kai Allah ya karɓa ko Allah bai karɓa ba sai ka auna dawowanka akan munanan ayyukanka na da ko barinka da su idan ka ga da ka dawo ba ramadana ka dore a cikin karatun ka na alkur'ani a cikin tasbihinka a cikin nabilbilinka to azumi ya karbu idan kuma kana nan cin a watan ramadana ma kana cewa ki haƙuri yanzu kan sai gari ya waye kai haƙuri yanzu kan ai wata azumi da sai gari ya waye wai azumin kaga azumin ma ya zama dare kenan ko kana jin sai gari ya waye a fanta ba to wannan shine ma'auni akan azumi Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta muwafaqa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa subtilatu shayatin za kuma daure wato utatu shayatin azzaliman shaytanu waɗanda suke wasu wasi a zukatan dan adam suke saka shi ayyuka na sako idan watan ramadana ya wuce to za ka ga waɗannan shaytanu na aljannu an kame su ba za a since su a cikin sasunansu ba har sai watan azumi ya wuce wannan ba yana nufin mai hankali ba wata zai yi hankali ko mai tare iska ba za ta tare iska ba a shaidanun mutane kowane ɗan adam yana da aljani shaidani wanda yake iza shi wajen mummunan aikinsa kowanne yana da shi saboda haka idan Allah ya kawo ta azumi akan kama wannan kangararrun shaidanun a ɗaure su ba za a sunce su ba har sai azumi ya wuce haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa walillahi fi kulli lailatin nida'u Allah yana da kira a cikin dukkan dare idan alfijir idan rana ta fada har ya zuwa alfijir ya hudo Allah yana faɗa da azumi cewa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai neman tuba in karɓi tubansa ina mai roƙon addu'a na karɓa masa addu'arsa ina mai bukata biya masa bukatarsa har sai alfijir ya hudu bayan wannan kuma Allah ya yi alkawari a kowane mai azumi kowane rana da kowane dare yana da karɓaɓɓiyar addu'a guda ɗaya in ya zo buɗe baki addu'a Allah zai karɓa in ma ba lokacin buɗe baki ba a yi ni dai Allah masa alkawarin karɓa addu'arsa idan ya zo da dare kafin rana daga fadawar rana kafin abin da hudo shi ma Allah ya masa alkawarin addu'a karɓaɓɓiya menene fiye abin da ya kamata mu roƙa wajen Allah na gafara da cikawa da imani shi ne suturan in Allah ya maka gafara shi kenan karka je ka dawo kana roƙon Allah ya ce na ne ga mai jimba idan Allah ya maka gafara ya gafarta maka kullum ka roƙi Allah gafara da abuwa kullum ka roƙi Allah wato cikawa da imani saboda karka yadda addu'a ka ya kare a cikin abubuwan da ba za su iya fi maka amfani ba Allah tabaraka wata'ala sannan kuma Allah yana da bayi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin buɗe baki Allah tabaraka wata'ala zai tsinta bayi da yawa waɗanda suka cancanci shiga wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillah wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها إلها واحدا ونحن له مسلمون نعم وأوصى
وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
can baya kafin a zonan Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa al'ummu wa man yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin cewa duk wanda ya yi ki gabarin addinin annabi ibrahima babu wanda zai yi ki gabarin addinin annabi ibrahima sai wanda ya hau kasar da kansa ya safin hantar da ita ya jahilci al'amarin kansa haƙiƙa Allah ya zaɓi annabi Ibrahim a duniya kuma a lahira yana daga cikin bayan Allah na gari waɗanda suke da darajoji maɗaukaka da kuma ambato maɗaukaki ka tuna yayin da Allah ya gaya wa annabi Ibrahim cewa aslim ka miƙa wuya ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka tsarkake masa addininka shine ma'anar musulunci ƙala annabi ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya na musulunta ga ubangijin talikai gaba ɗaya to wannan kalma allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana cewa addinin musulunci shine addinin annabi ibrahim har har ya zuwa addinin ibrahim da 'ya'yansa gaba ɗaya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce ga mana wa ausa biha ibrahimu annabi ibrahim yayi wasiya da wannan addini na musulunci lokacin da zai bar duniya yayi wasiya a 'ya'yansa shine 'ya'yansa isma'il da ishaqa da yaqub shine banihi wa yaqub ya gaya musu ya baniya ya ku ‘ya'yana inna Allah haskafe lakum dina Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa muku addini shi ne addinin musulunci saboda ka fala ta mutunna kada ku mutu illa wa antum muslimun sai face kuna masu miƙa wuya ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kowa in ya ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaba ya zaɓawa wato ɗan adam addini na musulunci ya tsara masa rayuwa mai kyau a duniya rayuwar da za ka rayu a duniya la barara wa la birara ba cuta ba cutarwa kai baka cutu ba kai baka cutar ba babu tsari irin na wannan addini amma duk lokacin da dan adam ya bar tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga tsara wa kansa to ya fada wahala da abubuwan da ba su da iyaka duk abin da ya jefa wa duniya ya jama duniya wahala yanzu kowa ke cikin yake cikin wahala to babban abin da ya jama kowa cikin wahala yau a duniya shine kowa ya bar littafin da Allah ya tsara masa ya koma tsarin kansa dan adam shi ke tsara wa kansa dokoki shi ke tsara wa kansa komai da komai to duk lokacin da dan adam ne ke tsara wa kansa kuwa to lalle ba zai iya tsara wa kansa komai misali a ta yanzu mota ne za ta tsara wa kanta yadda za ta iya rayuwa ko babu ko gida ya tsara zai yiwu saboda ne amma wanda ya mota zai iya tsara mata saboda iya ba so da ka sai zama kowane abu da aka kera shi tun daga waya har magani har komi wanda ya kera shi zai hada shi da alkur'ani shi ne littafinsa idan ka bi wannan littafi wannan abin da ka saya zai zauna lafiya idan ka sauka akan wannan littafi kuwa to ko an rayu da za a rayu da wahala saboda haka sai Allah tabaraka wata'ala da shi ya halitti dan adam shi ya san a shi masana'antar Allah ne sai dan adam Allah ya dan adam sannan Allah ya yi wa dan adam littafi ya yi masa tsari saboda haka duk lokacin da dan adam ya bar littafinsa na Allah da ya yi masa wanda ya kera shi ya bar littafin da wanda ya kera shi ya yi masa ya kera littafin kansa to ba zai iya rayuwa mai kyau saboda haka shi da annabi Ibrahim ke gaya wa ƴaƴansa inna Allah tafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun sannan sai annabi sai Allah ke rabbi a yahudu da nasara da suke cewa ai annabi Ibrahim da ƴaƴansa Ishaqa da Yaqub da Isma'il da Yaquba dukkansu inji Yahudawa Yahudawa ne inji Nasarawa Nasarawa ne Nasara ne sai Allah tabaraka wa ta'ala tambaye su am kuntum shuhada'a
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها إلها واحدا ونحن له مسلمون دليل سوق الآية يهوداوان سكا سكا سامو النبي صلى الله عليه وسلم سكا جاء مثلا cewa shin kai baka sani idan da annabi yaquba zai mutu ya yi wasiya a 'ya'yansa da addinin yahudanci ba annabi yaqubu kuwa ai kaka ne mai nisa ma na annabi musa ba fara yahudanci ba kuma sai bayan zuwa annabi musa an ba shi a taura sannan a yahudanci ya kirkiro so da kan ya haɗa annabi ibrahim da annabi isma'il da yaquba da ishaqa da yaquba da ƴaƴayensu da addinin yahudanci shi ne allah tabaraka wa ta'ala tambaye su am kuntum shuhada'a shin kuna nan ne a lokacin da iz hadara yaqubal mautu yayin da mutuwa ta zo wa yaqubu iz qala li banihi yayin da ya gaya wa ƴaƴayensa ma ta'buduna min ba'di me kuke bautawa bayana ya tambayi shi annabi yaqub ya tambayi ƴaƴansa guda goma sha biyu ma ta'buduna min ba'di ga mutuwa ta zo me za ku bautawa bayana ga amsa
قالوا قالوا نعبد إله قالوا سقى وسيا نعبد إلهك زام بوتا وأبنجدنك إلهك وإله آبائك كما أبنجدن أبننك واتو آبائك إسماعيل أه
إسماعيل وإسحاق إسماعيل وإسحاق واتو أبننك إسماعيل وإسحاق وأن أبنجد إلها أبنجد واحدا غدا ونحن له مسلمون mu kuma musulmi ne masu miƙa wuya ne ga ubangijinka da ubangijin ubanninka isma'ila da ishaqa da yaqub ashe wannan yana nuna annabi yaqub da shi da ƴaƴayensa dukkan su musulmi ne ba su shiga cikin addinin yahudanci ba domin a zamanin yaqub da ƴaƴansa babu yahudanci na'am
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كل القرآن إن زي ما قال إن زي ذاك به ذاك ذولا لا بيتش تلك أمة yana gaya wa yahudu da nasara da musulmi gaba ɗaya ba fa ana magana akan yahudu da nasara don ku ɓata lokacinku akan lamarin su ba tilka ummatun ku yi ta kanku yanzu wancanin ka al'umma ne karkarar ta riga ta wuce laha ma ka sabar abinda ta aikata na alheri ladanta yana wajenta wa alaiha makta sabar alaiku la kun ma ka sabtu kuma abinda kuka aikata na alheri na kure laha ma ka sabar da kuma ka sabtu wala tus'alunna ba za a taimaki tambaye ku a lahira amma kano ya malu daga barin abinda suka kasance suna aikatawa ba so da a wannan ne za mu iya gane cewa rudanin da al'umma suke ciki yanzu ɓata lokacin su suke yi halakar da kansu suke yi a ce mutum yana zaune a yanzu bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ya zo yana magana a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya dawo yana magana a kan tabi'ai ko magabata ne duk wayanda suka mutu gaba daya tilka ummatin karkarat laha ma kasabat abinda ta aikata nata ne ba za a ba mu komai ba wala kun ma kasabtum ku kuma naku naku ne ba za a tambaye ku abinda wayanda suka wuce suka aikata ba to ya kamata mu yi wa kanmu adalci mu mu san abin da muke ciki mu zauna lafiya da juna domin wannan cece ku can ba zai iya ƙara amfani komai ba laha ma ka sabat wala ku ma ka sabtu wala tus'alunna amma kanu ya amalun ba za a tambaye ku a bisa abin da suka kasance suna aikata ba har ya rashi a a Umar ibn Abdul Aziz wata rana yana baya zama abin mu'minin sai wani daga cikin masu fadanci a fadarsa ya tashi yana so ya zagi ahlul baiti wato ya bata su kamar yadda ake a mulkin bani umar yadda ya kamata sai dakatar da shi ya kuma faso ya fada wa harkokin sahabbai sai dakatar da shi ya ce wa'ancaninka mutane ne wanda Allah ya tsarkake kankubanmu daga jininsu ba haɗa mu zamani ɗaya ba ya ƙoƙon da aka yi a wancan zamanin Allah ya kiyaye ba ma yanzu kuwa ba za mu ɓata harkenmu da namansu ba ina doka da wanda ya wuce so ka kuskure ne dama annabi musallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi yana cewa na ɗabarani خمس أذلتكم وأعوذ بالله أن تدركهن من أدرك واحد من أدركهن ثم استطاع أن يموت فليموت إذا ظهر التلاؤم على المنابر وأكل مال الله بغير حق وسفك الدماء وقضيت الأرحام وأصبح الرجل لا يدري أضال هو أم مهتد yace abubuwa guda biyar sun yi muku inuwa ma'ana ga fitintununan guda biyar sun taso wanda wa'annan fitinu suka same shi yana duniya zai iya mutuwa to ya mutu ma'ana inda hali a wannan lokacin barin duniya ya fi zaman ta ma'ana ko ba ka bar duniya ba za ka iya mutuwa ma'ana za ka keɓantu da abin da yake gaban ka kai ta ibadarka ka ja bakinka kai shiru ka tsira ai ka ta mutu musu yace an ya zahara at-tala'un alal manabir idan zage-zage ya bayyana akan mimbarori a ce mutumin yanzu na yanzu wanda komin malintarsa bai iya tsarkake kansa daga halal da haram a abincinsa ko abin shansa ba tsoron talaucinsa ya fi tsoron allansa son duniyarsa ya fi son lahirarsa ya zama shi ne zai buɗe baki ya dinga auna sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko tabi'ai ko waliyan da suka gabata ya dinga auna ta a ma'auni to ai idan mutum yayi wannan gangarci da yake idan za har kallon idan idan wannan zage zage ya bayyana akan mimbarori mimbarori shine kujerun karatu na wa'azi a masallatai ko na ko'ina in wannan zage zage ya bayyana sannan wa ukila malullahi bi ghairi haqqin ya zama ana cin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba ya zama rayuwar al'umma ta zama kowa bukatarsa ya samu baya kula da ta inda zai samu halal ne ko haram kudi dai kawai ta inda zai samu ya fita duk inda Allah ya ɗora ka akan wata samu ko mun kankantarsa tun daga mataki na tura kura har matakin shugabancin ƙasa bukatar ka kai haimana akan dukiyar wani kai dai ka huta aka ci dukiyar dukiyar al'umma wato dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba sannan wasu fikar dina aka dinga zubar da jini ba gaira ba dalili kamar yadda duniya take yanzu ta ko'ina wanda ya zai yi kisa bai san me ya aka yi masa zai yi kisa ba wanda aka kashe shi bai san me ya aka kashe shi ba sannan aka zo aka yayyanke zumunci wa kudiyatul arham kowa sai ya zama da zaran idan an kula da yanke zumunci da an yanke za ka in dai ba wani abu za ka samu a wajen mutum wanda da gashi a fili ba in dai maganar ma'ana ne ko rabon lahira to kai ba ka ci wa kudiyatul arham aka waye gari wa asbar rajulu aka waye gari mutum ya waye gari la ya dari bai sani ba a balin huwa an mubtar shi kam akan daidai yake ko akan kuskure wancan malami ya faɗa wancan mai jama'a ya faɗa wancan ma ya faɗa kai jahili ka dinga ci ake baka san ma inda za ka bi ba lokaci ya zo ko bai zo ba amma dai har gobe kowa ya san ma'aunin imani wato laɓata da rayuwa kowa ya sani kowa ya sani kowa idan ya yi kyakkyawan tunani ya gwada cewa wa sunana ya ce sunansa muhammadu wa samu wannan suna babana ba haka ba a wajen wa na fara ganin sallah tun ban na sa wanda ina yin sallah tsirara in na ga babana ya danna goshi ta gabar nin danna ta yamma har ya fara fitowa da ni masallaci har ya fara ya kai ni makaranta ko kowa da zai iya gane wannan ba to duk lokacin da ka gane cewa babanka akan kuskure yake kai ma ka san ka sauka shalda kafin ka faɗa rami domin ba sunan ka Michael ba ba sunan ka John ba saboda ka da babu musulunci a wajen wannan mutumi da a karkace yake to wallahi da ba za ka samu kanka yadda ka samu kanka ba amma da Allah ya jarrabe mu da raina magabata ka fara ta kan ubanka sannan malamanka sannan har ka kai kan sahabban annabi har kan waliyai to shi kenan lamari ya kare kowa faman sha'a na kwalli mu yau sha'a falle ka ko zamanin kowa zama abin da gada ba amma bata dai kam kowa ya shirya wa kansa bata ya bata kuma babban ma'auni kamar yadda na faɗin nan duk wanda ya yi tunani a ina ya samu kansa sai ya gano zai gyara inda ya samu ko bayan sai da kuskure yanzu za mu iya faɗa kowa zai iya faɗa cewa kila karatun da yake da shi kila ya fi na mamansa saboda babu hanyoyin ilimi a wancan baya kamar yanzu amma babu wanda ya sai ya sai ya kai ubansa tsoron Allah ko zanzani ko mun jahilcin babanka kai kuma ko mun karatun ka ya fi ka tsoron Allah zai iyaye mu ko tsuntuwa ba sa nan kama sai ko yanzu nan da wani zai jefar da wayarsa ba za ka yi ciki ba sai ka daɗa danne ta kuma haka ba imanin namu wanda masallaci ma in an ajiye buta sai an huda ta saboda in ban alba a huda ta ta lalace ka ɗauke ta za ka yi shige da gidanka in moda a kawo masallaci sai an huda eh lalace mu ya kai in za ka zo masallaci za ka ibada dole ka ko ka bar takalmin ka a mota ko ka shigo da shi masallaci ko ka ɗauko mummunan silifar ka ajiye wani yana mutuwa yana dama idonsa a kan takalmin da ya fi nasu ne shan ba tafi addinin namu da iyakan mu kenan a yanzu har mu dinga ɗaga ido mu dinga ido mu tsaya muna maganar wa'anda yunwa ta kama su suna kan doki ana jihadi mutum zai sa dibino ne a hannunsa zai sa shi kadai ne abincinsa ya sa dibinan zai ci ya ga kafiri ya jifa da dibino ya ce ga aljanna na tsakanin da dutsen nan tarwal sai ga aljanna sai je ya shahada irin wayannan mutane da ba muke aura su yanzu muke cewa ga yanda suke ga yanda suke saboda haka laha ma kasabat tilka ummatun karkaran laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusalunna amma kanu ya'malun ولا تسألون wa la tusaluna ba za a tambaye ku ba amma كانوا يعلمون kanu ya'malu a bisa abin da suka kasance suna aikata wannan وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا يهود نصارى سكتي كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فكذا يهود ko nasara in kun yi haka za ku shirye tu to wannan kalmar da yahudawa suka faɗan nan kam a wancan lokacin da suka faɗa ne eh a'a ai yanzu duniya gaba ɗaya abin da suke faɗa cewa ku bi tsarin yahudu ku bi tsarin da tsara shi ne ya fi dacewa da rayuwarku kuma shi ne shiryarku kuma ka duniya musulmi su yanzu ba ta ta du to me ya kamata musulmi su faɗa a wannan tsare-tsare na duniya ka gaya musu bal millata ibrahim addinin annabi ibrahim hanifa nan نعم ita za mu bi hadisi addinin ibrahim da hanife wanda yake mai bauɗewa gaba da dukkan addinai wato karkatattu in ba addini mai kyakke ba hanifan wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba saboda ku miƙe ku bi addinin annabi ibrahim saboda haka wannan kiraye-kiraye da duniya suke mana ko ba za mu iya komai ba mu gwada wa kanmu cewa mu dai mun ce bal millata ibrahima hanifa mu halatta halal mu haramta haram mu tsaye da ibada kada mu riba ido mu ce duk inda halal da haram gaba ɗaya kai dai ka samu halal da haram gaba ɗaya kai dai ka huta a'a idan mun tsaye da halal da haram a kanmu muka yi nesa da haram kowane iri muka yi nesa muka kusanci halal koya yake muka tsayar da ibada muka gyara tsakaninmu da Allah muka gyara makotakanmu to muna nan ko duk duniya ta cika da kowane tsari to ai dai mu muna nan akan mun gaya wa duniya bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin nan
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا آمنا بالله ku da ya ku musulmi ku gaya wa duniya gaba ɗaya ku faɗa gaba ɗaya ku ce amanna billahi mu dai mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar ya zuwa gare mu na alqur'ani wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar wa annabi ibrahim na littattafai guda goma da abin da aka saukar wa isma'ila da ishaqa da yaquba da lasba da ƴaƴan annabi yaqub wa ma utiya musa da abin da aka ba annabi musa na attaura wa isa da abin da aka ba annabi isa na injila wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abin da aka zake wa manzanni daga ubangiji su mu da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam la nufarriqu bayna ahadin minhum ba za mu raba tsakanin daya daga cikin manzanni ba wa nahnu له, له مسلمون wa nahnu muslimun mu masu miƙa wuya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala nan فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شق في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم fa ina manu idan sun yi imani su yahudu da nasara bi misli ma amantum bihi da misalin abin da kuka yi imani da shi ma'ana kuka yi imani da Allah da abin da aka saukar ya zuwa gare ku da abin da aka saukar wa annabi Musa da Isa da annabawa kuma ba ku raba su raba tsakanin manzanni ba su Yahudu da Nasara to shi kenan sun shiratu zai yi kuwa ba Yahude tun daga baya kaɗan ma bai yarda da annabi Suleiman ba bai yarda da Dawuda ba shi a wajensa annabi Suleiman ma mai damfara ne to ba Nasare bai yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko ba haka ba to bai namanu idan sun yi imani bi misli ma amantu bi da misalin abin da kuka imani da shi to fa qadi ta dau haqiqa sun shiryatu sun shiryatu gabanin wato sun shiryatu fa in ta wallahu idan suka bada baya to wa in fa inna ma hum fi shiqa ku sani dai su kadai suna cikin sabani mai girma tsakaninku da su ba za ku taba yin daidai ba saboda haka tun da kuna cikin shiɗaɗani tsakaninku da su ba za ku taɓa daidaituwa ba ko kuwa ka riƙe Allah fa sai ka fi ka humullah da sannu Allah zai isar maka su wa huwa sami'ul alim Allah shine mai jin zantukan su abubuwan da suke faɗa na makirci Allah yana jin su Allah zai ware su ma da al'alimu kuma shi ne masani da halayensu kuma Allah ya isar masa Allah kuma ya isar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kashe banin ƙuraizarta da banin nazir da buga kuma kudin gandu a kansu mu wa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya isar mana yahudu da nasara da munafukai da malahida a wannan zamani da ɗaukaka addinin musulunci amin
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون إيمان من الله فصبغة الله إذن لنا الله تبارك وتعالى إذا الله تبارك وتعالى يا لنا أبو تو أي باب وند إسيريني ko Allah tabaraka wa ta'ala shi ya rina zuciyar kafirai da kafirci ta yi baki irin akwai wanda zai sanya su fari sai da kaje kana da gani ba shi ya rina zuciyar mumine da imani sai fari fa za a iya Allah shi ya rina kaga kai yana nan baki irin in an waye gari wani lokacin za a kai ya zama fari fat zai iya bayan mutum ya yi fulfula ya dawo ya mai da shi baki ne ai ba zai yi ba ko ka nemo lalle ko wani abu ka shafa dai don na zamanin sai dai ba za a ji a yi wanka ba amma wani abin zai hutu wa mana asar min Allah subga wane ne yafi Allah kyakkyawa mafi wato wato yafi Allah wato kyakkyawa rini babu wa nahnu lahu abidun mu dai abiduna masu ibada ne wato ga Allah tabaraka wa ta'ala mu musulmi ba za mu ibada a kowa ba sai a Allah sai yahudawa su ga musulmi cewa قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
wannan aya ita kuma ta sauka lokacin da yahudawa suka gaya musulmi cewa littafinmu mu ne ma abota littafin farko littafinmu ya fi littafinku sannan kuma a cikinmu annabawa suke babu annabawa a cikin larabawa da akwai annabawa da muhammad annabi ne to a cikinmu ne kasance saboda haka sai ka gaya musu lokacin da su suka faɗa haka suka gaya wasu ƙul a tuhajuna na fillahi shi yanzu za ku hujjacecceniya wato a cikin Allah annabcin nan Allah ne yake ba da shi Allah nan ko ba uban kowa ba ne balle ce gane gidansu ne yadda ya halicci wa balarabe da ya halicci ba yahude da ba nasare haka ya halicci balarabe kullukum min adama wa adamu min turab ko ba haka ba a tuhajjuna na billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum shine ubangijinmu kuma shine ubangijinku wala za a malu na ayyukanmu naku ne za a saka mana da su mu da muka ce Allah ya aiko mana da annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da shi ai mun san abin da muka yi imani da shi kuma Allah da zai saka mana kuma wala kumu amalukum ayyukanku naku ne sai dai akwai bambanci kuma kuna aiki wai mai kama da ibada sai dai wa nahanu lahu mukhlisun mu masu yin ikilasi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala babu wani daga cikin musulmi wanda yake kullayawa a zuciyarsa cewa annabi Muhammadu ba- sallallahu alaihi wasallama dan Allah ne ko abokin tarayyar Allah ne domin musulmi yana da wani abu wanda Allah ke bance shi kaga an samu a Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne a'udhu billah an samu a Nasara suka ce me masihu ibnullah isa dan Allah ne mushrikan larabawa suka ce mala'iku ɗayan Allah mata ne amma saboda Allah ya tabbatarwa musulmin al'ummar annabi cewa babu shirka a kayansu har inda aka kafa dokar haɗa wani da Allah ko ambatan wani da Allah to an bade ambatan Muhammadu babu wajen ibada kamar sallah Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana alƙur'ani wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallatai ba na kowa bane na Allah ne kada ku ambaci ko kada ku kira wani ma Allahi tare da Allah saboda haka amma kaga mu da farko ba sai an kira sallah an yi ashadu Allah ilaha illallah a ciki akwai ashadu Allah Muhammadu Rasulullah idan an kirawo sallah in an zo falon sallah kafin a shiga cikin sallah iqama ma sai an maimaita ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah Muhammadu Rasulullah zaka iya cewa yace wani ai kalmar shahada ne sai ka zo raka'a biyu ka yi tayya sai a ce sai ka gaida annabi Muhammadu sai ka ji a cikin masallaci a cikin tsakiyar sallah kana zaune kana da kafa a gaban Allah kana gaida Allah a tayyatu lillah azakiyatu lillah a daibatu salawatu lillah sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ashe kaga kiran manzon Allah barin Allah da ya a kira manzon Allah har a cikin sallah a gaishe shi sannan a zo a yi masa salati Allahumma salli ala Muhammadu wa ala ali Muhammadu wa rahmu Muhammadu wa ala Muhammadu sai ka ambaci Muhammadu sau shida ko sau bakwai assalamu alayka ya nabi rabbil barakatuhu daya assalamu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa rahmu Muhammadan wa ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin ko sau shida kama salli ala rabbil ala ibrahim wa ala ibrahim wa ala ibrahim hamid majid duk wannan a cikin sallah an yadda kowane daya daga ce al'ummar annabi ya kira annabi a wannan matsayi a gaban Allah saboda Allah ya amintar da al'ummar annabi babu wani ɗaya daga cikin wannan al'umma wanda yake ji a zuciyarsa cewa annabi Muhammadu Allah ne ko ɗan Allah ne ko abokin tarayyar Allah ne kowane musulmi cewa yake cewa shaɗan da Muhammadan abduhu wa rasuluhu saboda ka sai Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana wata kalma mai daɗi ya mana wata bara'a mai tsarki wanda za ta tsawaita kowa a alƙur'ani Allah ce amanar rasul wannan Allah ne yake faɗa yake gaya mana shaida yadda zuciyar manzo yake amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi sannan ce wal mu'minuna ma'ana ma mu'minai sun yi imani bima unzila ilayhim min rabbihim Allah yake kullum dukkan mu'minai tun daga sayyidina Abubakar har ya zuwa ƙarshen musulmin da za a haifa a gaban ƙarshen duniya Allah ce kullum kowannen su amana billahi ya imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da kulistafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah har ya zuwa ƙarshen amanar rasulu ashe a wannan abu cewa Allah ne ya yi shaida a al'ummar annabi Muhammadu cewa ta yi imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira wani mutum ya kuskura yana daga babban kuskure mutum ya kulla a zuciyarsa akwai wani bawan Allah wanda yake la ilaha illallah wanda zai iya zama mushriki bayan shaidan nan ta Allah tabaraka ta'ala wannan babbar jarima ne babbar bid'a ne wanda babu wata bid'a a duniya kamanta shine kafirta ko shirkantar da mai sallah sawa'un kai kai dan dan dan dariƙa ne zaka kafirta wahabiye ko ba wahabiye ne zai kafirta dan dariƙa ko wane ne da zai kafirta mai sallah ala kulli halin Allah da ya yi shaida a dukkan wanda ya ce la ilaha illallah ya yi imani da manzo Allah da littattafan Allah gaba daya Allah ya masa shaida da imani sannan kada landan da kai kuma ka zo ka yanke wa Allah hukunci wane kafiri ne wane mushriki ne wane dan wuta ne wane a daidai yake ranar lahira ka je wa Allah a matsayin kai alƙalin Allah ne Allah bai iya ba kai ka iya to Allah ya kiyaye na'am
أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما
am تعملون yaquluna ko kuma za su ce inna ibrahima ko su yahudu da nasara za su ce haƙiƙa annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaqa da annabi yaqub da lasbaqa zuriyar annabi yaquba kanu hudan cewa sun kasance yahudawa au nasara ko nasara wayannan mutane da muka lissafa Ibrahim da Isma'ila da Isra'a da Yaquba da yayi annabi Yaqubu dukkansu ba Yahudawa bane domin lokacin da suka zo duniya suka gama yayinsu ba aiko annabi Musa ba zuriyarsu ne balle a taura ta zo wanda sai bayan annabi Musa ya zo duniya ya koma wa Allah tabaraka wa ta'ala aka kirkiro da da yahudanci sai bayan ya koma ga Allah aka kirkiro da bayan isa ya koma ga Allah aka kirkiro da nasaranci kulka tambaye su da za su ce annabi ibrahim da isma'ila da isaka da yaquba da bada yahudi ne ko nasara ka tambaye su qulantum wa alamu amillah shin ku ne kuka zama mafiya sani ko Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda yake mafi sani sai Allah tabaraka wa ta'ala wa manazlamu to shin wane ne mafi zalunci mimman ka taba shahadatan indahu min Allah daga wanda ya ɓoye shaida wanda take wajensa kuma shaidan nan daga wajen Allah take cewa annabi Ibrahima da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba da Lasbada ba Yahudawa bane kuma Yahudawa sun san haka to a gaya wa Yahudu da Nasara wama Allah Allah fa bai kasance bi gafilin mai bari ga barin wato amma kanu ya amalun ga barin abinda su Yahudawa suke aikatawa suke aikatawa ba wannan tsoratarwa ne a gare su nan تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا تلك يعملون أمة wancanan ka fa al'umma ne annabi Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba da Lasbada to wancanin ka al'umma ne karkarar ta riga ta shuɗe lahama ka sabat abinda ta aikata na alheri ta tafi da shi wajen Allah walakum ma kasabtum kokari ya rage naku kuma abinda kuka aikata naku ne saboda haka a lahira wala tusaluna ba za a tambaye ku amma kanu ya'malun gabanin abinda suka kasance suna aikata ba kowa za a tambaye shi abinda yake aikatawa ne an ce wata rana da yahudawa suke irin wannan tinƙamo ko kuma ana yi wa kashedi ga duk mai tinƙaho da asalinsa ko magabatansa ya gane cewa aikin wa'ancan nasu ne shi ba aikinsa nasa ne haruna rashid ya tafi aikin hajji yana dawowa shi kuma al'adarsa yana dawowa a inda yake tafiya rindina ne guda ta mamlakarsa wato masarautarsa yana cikin wato wato darbuka wato za a buga masa raƙumin da zai hau ko dokin da zai hau sai an yi wani abu mai kaman ɗaki a lulluɓe a saka yana ciki da labule sai in an bude ka gan shi to ya taho daga aikin hajjin nan yana tafiya da dubban mutane to akwai wani balul balul ɗan uwansa ne amma shi sufi ne majizubi ne ya ne santa gabarin duniya da masu ita sai yana nesa ya hango haruna rashid sai na tarar harunu harunu harunu bai ce amirar mumini ba har yanzu kiran ya tsaya da rindunar tasa ya bude labule ce a kira mini wancan mutumin da yake kira na da sunana bai girmama sarauta ba bai girmama abinda ake kayi ba a ce a kirawo shi aka kirawo ba halul ya zo ga shi ga haruna rasul ya ce masa kafin ya zo suka yanke shawara da ya zo a kare shi saboda bai ce mana za ka bi abin mumini bai ce maka abin mumini na ba ya ce to da ya zo sai ka tuku bari da mai hira da shi ya tambaye su ya tambaye shi ni kan baka san ni waye ba ne kusa haruna kenan na san ka mana kai ne mutumin da da za a zalunci wani mutum a ƙarshen duniya ta gaba ko a zalunci mutum a ƙarshen duniya ta yamma ko a ƙarshen duniya ta kudu ko a ƙarshen duniya ta arewa kai Allah zai tambaya haka ko manzon sa ba kai ne mana Haruna Rashid yace mata yanzu na ji Haruna Rashid ya yi kuka ya yi kuka sai ta to yanzu ya kake ganin ayyukanmu ai ga ayyuka da muna yi ga mana gwada masa ayyukan su na alheri da kyauta da kaza da buɗo da musulunci ya ce ayya ba ne za ka faɗa ba ai abin da kake aikata yana hannu ka inda na farara wa inda fujjara na nasi jahim so da ka nan za ka gane idan a cikin ko ina komi kake aikata ka ga inda kake sai ta zo kuma na ji to ga ayyukan da muke yi ga sadaka ga kyauta ga wane ne sai ce ayya ya za a yi da ita ce ayya ya haruna da haruna inna ma ya taqabbalu Allah min al-muttaqin Allah yana karɓa ne a wajen mai tsoron Allah kai ko ba ka tsoron ka haruna rashid kuma da ya ci gaba da sai ce mutuwa shi kenan naji shi daga ci abbasawa da sai ce mutuwa malam bahalu ai mu dangin manzan Allah ne ya kake ganin kusancin mu da manzan Allah ta ayya wa idza nufika fi suri fala an sama bainahu wala yatafa'alu ai da zara an buɗe kafowa na ɗan wane kowa da jikin wane ta ƙare babu wani dangane kawai sai wanda ya je wajen Allah ina karama kun min inda Allah a tukaku Haruna Rashid kuma du ya yi kuka ya yi kuka ya kuka to ya za ka yi wato to ya za mu da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai akwai ceton in ban yi wayannan ma da ceton da su ayya ita ai Allah ya faɗa yau mai idin la tafau shafa'atun illa man adina lahu rahmanu ورضي له قوله ورضي له قولا kana tsammanin za a yi ne a ceci gabanka ko kuma kana tsammanin za ka daddanne mutane ka tafi lahira ce maka zo ka shiga aljanna kamar yadda yanzu shine rudanin ma duniya kowa yana ganin komi zai iya aikatawa in ya dan gina masallaci ko in ya dan kai waɗansu mutane makka ko in ya dan yi kaza nan kuma ya danne al'umma ya makare ta ya ci haƙƙinsu ya zo da saɓan da samudawa da adawa ma ba su aikata ba ta cikin nan haruna rashid ba ya yi kuka ya gaji sai ce masu bawon Allah ka yi wa'azi ka yi komai kana da bukata mu taimaka masa saboda kaga almajiri ne ga tsumma kuma a daji yake sai ce ina da akwai ina da akwai ina da akwai yace to faɗe ta yace ina bukatan ka gafarta mini ka saka ni a aljanna sai ya ce wannan kam sai da kafa shiwa da kuka ya ce wannan ba hannu na ya shara sai ce to yanzu na ji labarin ana bin ka basu suka da yawa saboda haka a cikin baitul mali za mu yi ki bincika duk bashin da ake muka ya ce a a kam ai ka fi ni bashi ai yanayin duniya yanda take iya karfin ka iya karfin bashin ka ko ba ka da labari ba ye ko ba haka ba ya ƙarfi ka ya bashi ka yace ai bashin da yake kanka ya fi nawa saboda haka duk wanda ka san ka karɓe gidansa ko gonarsa ko dukiyarsa a mayar masa kai ta kanka dukunna haruna rashid a nan sai ya fita daga maganar su ba sai ya yi fushi ya ce ya ci masa mutunci za a kashe shi to sai manya-manyan na kusa da harunar suka shiga ceto ai mahaukaci ne ai a tsane shi ai don allah ai kaza yace ai ai sarki ya huce sai ce kar ya huce ya kalkale da dariya harunar shi da wanda aka tsaya aka yi ruwa yayi dariya yayi dariya yayi dariya sai harunar shi ya ku tambaye shi dan me yake dariya yace ina dariyar mutane biyu ne wanda yace zai kashe wanda ajalinsa bai zo ba ko kuma wanda yake neman afuwa a wanda kwanan zai kare in kwanansa ya kare za a fasa kashe shi ne in kwanansa bai kare ba za a iya kashe shi ne saboda haka yana dariya a haru da mai cewa zai kashe shi ya ci masa fuska yana dariya a masu neman belinsa Cikaru? sai fada sai dum sai kada rigar da ya dum wannan shi ne buɗewa karatunmu na yau muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi azuminmu in azumi ya ya shigo Allah ya karbi azuminmu na Ramadan ya biya wani dukkan bukatunmu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق على بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين